بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin 21 ga watan rajab shekara ta 1447 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dindin da sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2026 miladiya idan ba manta ba mun cike a ƙarshen suratul qiyama yau za mu tashi sura ta 76 in ka faro irge daga sama سورة الإنسان kuma wannan shi ne darasinmu na farko a wannan sura mai albarka a wannan masallaci mai albarka na zera wadda ke unguwar gandun albasa muna roƙo Allah maɗaukakin sarki da yi mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da ba mu ikon aiki da abin da za mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ita dai wannan sura kamar yadda muka ji sura ce makkiya wasu malamai suka ce sura ce madaniya sannan wasu malamai suka ce a sura ce makkiya akwai ayoyi madaniya to an yi wannan sabanin a ciki amma maganar cewa sura ce makkiya ya fi karfi saboda sanin ayoyin da za su zo a ciki waɗanda suka ce sura ce madaniya ba har suna cewa ta sauka ne tsakanin suratul rahman da suratu talaq su kuma wajen kaja ita ce sura ta talatin wadda ta sauka daga ita ajin suratul kiyama wajen sauka kamar yadda muka ji a satin da ya wuce ita ce ta talatin da ɗaya tana da ayoyi talatin da ɗaya ita wannan sura mai albarka sannan kuma ta kunshi bayani dangane da abin da ya shafi halittar wato ɗan adam da yin yadda Allah maɗaukacin sarki yake nuna ƙudurarsa wajen halitta gaba ɗaya. To ta buɗe bayan bismillah Allah ya ce halata alal insan hal a wani karatun musan baya mun ce hal tana zuwa da ma'ana biyu ko dai kadi ko kuma ta zo da ma'anar ma ko dai ta tabbatar ko kuma ta kore. To a nan halata alal insan ta zo ne da ma'anar da hakiki tabbatarwa kada a ta alal insan hakika tabbas a ta alal insan ya zo wa mutum shirin min ad-dahr wato wani tsawon lokaci da aka samu lam yakun shay'an mazkuran da bai kasance wani abu abun ambato ba abun nufi da dan ba ma san da kai ba ma kai wa iyayenka ba ba san su ba kuma ba ma san za a haife su ba shine lam yakun shay'an mazkura asali akwai lokaci ne tsawo da aka yi kai ba a san da kai ba kuma ba a san ma za a same ka ba to sai Allah ya ce inna khalaqnal insana hakika mu mun halicci mutum min nutfatin amshajin nabtalihi min nutfatin daga dugon mani amshajin wanda yake tabudadde wanda yake tabudu ya hadu da wato ruwan maniyin matsayin mafi har aka bada wato halitta guda daya to shi ne Allah yake na mutane wanda muka jarrabe tun yanzu tun da ya dogon mani Allah ya fara gaya wa sai ya gwada ka sai ya jarrabe ka li yabdu wa kum tabaraka alladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in karim sai ya Allah ya khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tun kana duban mali Allah ya tabbatar ba da cewa sai ya gwada ku sai ya gwada mu dan ya gane waye jin kyawawan ayyuka waye ya fi kyawawan ayyuka a cikin mu to shine Allah madaukakin sarki yake na mutane ni za kuma mu jarrabe faja'alnahu sannan kuma muka sanya shi shi mutum da muka halitta sami'an lingi ne basiran kuma mai gani to anan shine malamin ce to an ka kalla sunayen Allah madaukakin sarki guda biyu a samiu da al-basir ya jingina wa dan adam domin ka koma a suratul nisa'i da Allah ya ce inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl yace inna allaha ni'ma ya'idukum bi yace inna allaha kana sami'an basira Allah madaukakin sarki ya kasance mai ji ne basiran kuma mai gani sai kuma nan an ce wa mutum shi ma sani an basira amma duk da dai ya hankali ai ya san ba irin na Allah bane yawa domin yanzu za a zo a rika cewa wato an siyo kai da kafa kai da kafa wani zai yi cewa kai da kafan ne sai a ce wannan kaza an siyo kai da kafa na me a ce na rago kai da kafa na me ya ce na shanu kaga wani abin da ka jinjina da jiki yake bambance na ne to shi da a dan adam ba a cikin halittu gaba daya bai da makhluki wal makhluk tsakanin halitta da a wato ababen halitta a junansu in an faɗi wani abu wani bangare sai an ce walli in an ce kafa sai a ce kafar sauro ko kafar kaza ko kafar kaza to ballantana bai da khaliqi wal makhluk kuma ballanta za ka gani Allah madaukakin sarki mai halitta da kuma wanda ya halitta to kaga da aka ce Allah sami'an ne mai ji ne basiran kuma mai gani kuma aka ce wa dan adam shi ma sami'an ne mai ji ne basiran da gani ba lafiyayyen hankalin da zai hararo cewa irin na Allah ne shi ne kawai to shi da ake cewa duk sifofin Allah duka abin da ya gudano akan sifar Allah ka kyale ta yadda take domin lafiyayyen hankali baya baya gaya ma cewa irin na dan adam abin da ya tabbatar wa kansa kaban ma don ba irin naka bane wannan shi ne kamar da Imam Malik yace al ruwa kama ja'at ai ka ga sami'an mai ji ne amma jin a yana da ya ka yanzu kun ga mata da suke a sama suna sauraron karatu suna kuma kallon mu ta majiji amma da auta za ta dauke in ci gaba da karatun ba za su gan mu ba kuma ba za su ji ba domin sautin iyakar inda zai iya zuwa iyanan ne kawai saboda haka amma jin Allah irin wannan ne ba irin sa bane gani Allah madaukakin sarki ganin ga yanzu yana da iyaka yana da iyaka daga mutum yana ta nisa yana ta tafiya za ka je na gano shi amma gani Allah ba irin wannan bane yadda za a zo yanzu idan da za ina karatu ne yanzu za a fara surutu wasu suna magana a can wasu suna daga gaba wasu za ce da Allah ya mutu shiru domin wannan da tirafin din ya sa ba sa gane me ake faɗa to amma Allah madaukakin sarki duk yadda za a haɗu za a haɗa a filin arfa mutane kowa yana faɗan buƙatarsa kuma kowa da irin yaransa kuma duk Allah yana ji to kaga jin ba irin na ɗan adam bane ba na kowa bane ki so da haka ko da yaushe abin da ya yi gida Allah madaukakin sarki kamar shi kawai yadda yake in ba a so kai wa Allah wai ko Allah kallon mutum wani ya zo ya zauna a harabi ko a masallaci yana roƙon yana addu'a sai abin ya fito ya ya Allah Allah ka bani dubu goma shi kuma na kusa da shi kawai saboda hauji ya zaro dubu goma ya ce Allah ta jika bata mana shi ya dauko dubu goma ya wanke ce ban gurin kai ya bata mana shi wa dubu goma ya zo roƙa ya zo roƙan miliyoyi ya zo da dubu goma ya wuri goma ya ce da Allah ta jika ba mu guri kar ka bata mana shi ki zo da haka haka Allah ba Allah ba da sarki ba haka yake ba ba haka yake ba to saboda haka sami'an basiran shi za ba da nake cewa kaga wato sufofin Allah madaukakin sarki ana iya ara wa dan adam amma suna da iyaka kamar yadda muka faɗa yanzu kaga dan adam yana ji Allah yana ji amma ba iri ɗaya bane dan adam yana gani Allah yana gani amma ba iri ɗaya bane shi yasa aka sa ma'arifa ma'arifa za ku gana Allah ne kawai amma in ba ma'arifa ana iya jingira wa mutum ga shi kamar yadda aka jingira ana a ce wani sami'un basirun ne wani yana ji kuma yana gani amma ba za a ce wani as-sami'u al-basiru bane wannan na Allah ne shi kadai ne ma'arifa to shi faja'alnahu sami'an basira sannan muka sanya shi sami'an ne shi ne basiran kuma mai gani Allah ya ce inna hadainahu sabila hakika mun nuna masa mun nuna masa hanya shi dan adam wa hadainahu najidai Allah ya ce ma sa kiran ko dai zama mai godiya shiga abin da muka yi ma duk yadda ka tashi ka kalli kanka ka gode wa Allah domin duk yanayin da kake ciki akwai wanda kai yake sha'awa kai kuma ka nuna ne wanda Allah ya ma to shi ne Allah madaukakin sarki ce ko dai mutum ya gode wa in ma ka hura ko kuma ya butulci ya kafirci wasu malamai suka ce wannan sifar ta walidi bin mujira wasu suka ce a ta farko um oji um wannan yadda take kawai in ma ka kiran wa in ma ka fura ka furan din ne suke cewa sifar walidi dan mujira ce ne butul to kada mutum ya zama haka ko dai ka zama mai godiya ko kuma ka zama mai butulci ka mai kafircewa sai Allah ya ce إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يكبرونها تكبيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما يوما كان شره مستطيرا Allah fara wajen sarki ya ce inna a ajadna bil kafiri hakika mun tana dawa kafirai salasila wasu sarkoki wa aglalan da maruruwa ukumi wanda ake sawa a wuya domin ukumin shine da Allah ya ce khuzuhu fa gulluhu to wannan shine yadda za ka mutum daurin butan malam a daure hannu a wuya shine kamar da za ku gane wa kaza bayan an yanka a samu kafafuwan azira a baki to daure hannu a wuya shine wato a daurin butan malam kamar da Allah yake faɗa a suratul ghafir إذ الأجلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إيه هكذا أقول وتؤقم في أعناقهم أوير والسلاسل يسحبون أوري سبيل سرقوتي يسحبون على جنسي إلى رأيك في الحميم cikin wato tafashashen ruwan zafi na jahannama sun mafi nari jirgin zana a cigaba da kona su a wuta to shi ne anan cewa inna atajna lil kafirina salasila Allah yace hakika mun tana da wa kafirai sarkoki wa azlalan da ukun daurin butan mala wa sa'ira da kuma wutar sa'ira sa'ira tana ɗaya daga cikin sunayen wuta guda bakwai da ake da su sai Allah yace innal abrar hakika nagartattun bayi koyan shirabuna za su jare min kafin daga wato wani kofi ba a cewa kofi ka sai an cika shi da wani abu shi ne alkala wato wanda aka cika shi da giya irin ta cikin aljanna shi ne kala to Allah mana kuce zargi yace na gantattun bayi waɗanda suka ba Allah a duniya duk da wannan da ake zaka iya ta ki saboda Allah baya so to Allah zai cika muku kofi da giya lafiyar giya wadda wato babu lafiya zaurin yawa wala yin zahud babu mutum ba zai ga ya rika faɗan sambatu ba sannan kuma ba buguwa a cikin ta ba la yad'una ana wala yin zahud ba ciwon kai sannan ba faɗan maganganu marasa kyau to gina Allah ya ce inna labarari yashrabuna min ka'atin nagartattun bayi za su ta daga wani kofi cike da giya kana mizajuha shi wannan ita wannan giyar an takura ta ne kafuran da kafur ba kafur na wajen dan koli ba duk kamar da Abdullahi da Abbas yake faɗa ko da yaushe ana faɗa wani abu ne na duniya dan an kusanto ma da nesa kusa yawa amma wato ne yi maka shaji hani dan an ce banana ba irin wannan banana bane dan an ce lemu ba irin wannan bane duk wani abu da za a faɗa kawai wa kusanto ma ake da nesa dan ka fahimci zanzan amma babu wani abu na duniya irin na aljanna babu sai ne suna kawai ya zo iri ɗaya to shi ne Allah ya ce abin da aka taku da wani abu ne da ake ce ma kafur mai kanki da sanyi da kuma wato ɗaukar hankali sa a wa appetizer wanda zai sa mutum ya sha ruwa ko ya ci abinci sosai sai Allah ya ce ainihin akwai kuma marmaru marimari na ruwa ya rabu bi ha ibadullah ai al'ayin shine ko jamin sa'oyun inda ruwa yake kulkulowa to akwai guraren kulkulowar ruwa shine marmaro akwai su ya rabu bi ha ibadullah wanda bayan Allah za su sha a ciki yufajjiruna ha tafjira wanda za su rika wato kwakuloji tafjiran mutakar kwakulowa duk ta inda suke so abin nufi ai za ka ga yanzu a duniya za a zo ana neman ruwa a guri ana so a yi bohol amma a ta gwadawa nan ba ruwa can ba ruwa a to su wannan ainihin ya rabuwa bi ya ibadullahi yufajjiruna suna bulbulo da ruwan su tafjiran mutakar bulbulowa duk ta inda suke so idan mutum yana so a nan yake son ruwan ya bulbulo kawai da ya kalli gurin ruwa zai fara bulbulowa in ba bayan yake so gaba kudu ko arewa duk inda yake so ruwa zai bulbulo shi ne tambiran nan sai Allah ya ce yufuna bin nadiri kuma suna cika wato ba kance idan suka yi alƙawari mutum ya zo ya ce idan Allah ya sa kuɗi na da nake bi dubu ɗari ya fito zan ba Allah dubu goma to wannan alƙawari ne ko zan yi azumi guda goma wannan alƙawari ne shine annasuru wajibi ne a cika shi sharri shi in Allah ya yi ma wannan abu idan bai yi ba shi ke dama shi sharadin walbani walbaka ne wala hana ni wal ne ne shi sa imam malik yake cewa wato sadakan marwata ke in shi ba ba shi ba ba in Allah ya ba shi zai in bai ba shi ba zai ba zai yi ajini amma da sharadin shi aka yi ba yawa zai ba da kudi amma da sharadin in kaza ya samu shi ne annazuru to shi wannan wajibi ne shi ne za ku ga ba sabani ma cewa ko mahaifi yake zai ya mutu za a biya ba in ana bin ka wannan azumi to yuhuna bin nazri suna cika bakanci wa yakhafuna yawman sannan suna tsoron wani yini da kana sharru wanda sharrin yinin mustaqiran bi tarbati tarbati yake shi sharrin wannan yinin shi ne ranar alkiyama sai Allah ya ce ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Allah ya ce wa yudi amuna sahaba kuma su ta gaba kuma suna ciyar da abinci ala hubbihi to anan da biyar malamai suke fasara shi ala hubbi wani suka ce ala hubbillahi ta'ala suka ta dalilin yana koma zuwa ga Allah madaukakin sarki cewa wa yudi amuna sahaba suna ciyar da abinci ala hubbi saboda kaunar Allah da suke da kansa wasu kuma suka ce wa yudi amuna sahaba ala hubbihi suna ciyar da abinci alhali suna kan abincin ba wai tsani ya yi ba ko koshi mutum ya koshi a yadda ya ajiye kwanansa za a zuba mara abinci kuma haka ya ajiye kwanan almajiri cewa yadda za a zuba mara abinci da miya da nama to a zuba almajiri abinci da miya da nama sabanin mutum sai ya koshi yanzu wani ma sai ya ga dare ya yi ba yadda ya yi amura sai a ce amuru almajiri duk inda yake wannan ba alahu biyu ba ne alahu biyu ba dole ma ka ba in ba ka ba zai buga an gane ko ko kuma kaya sai da kaga da su ko kawai ka kai wanki kawai aka lalata kawai sai ka bada su saboda kai ma ba za ka saba amma ka zo goge kaya ka je ka fara kaunar su ma saboda jin su kuma ka dauka ka bayar wannan ake ne ko a kawo su sababbi kana jin wato wato kana jin lallai wannan kayan za ka tana da su kawai sai kuma wani ya zo kuka tattauna ko ka tuno wani mabukaci da yake bukata ka dauka ka danna zuciyar ka ka baki to wannan ake ne shine wani da ai mona sahaba ala hubbi kuma wannan ma'ana ta biyu ta fi karfi saboda inda Allah yake faɗa an abakara cewa wa atal mala ala hubbi in sulaitan jira mutum ya bada dukiyarsa akan wato yana so yana santa ko kuma ayar al-Imran da Allah yake lantana da jira hatta tuziqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun nagarta ba har sai kun fiyar da abin da kuke so kaga soyayyar ka ga abin kenan abin da kake so ka bayar shi yake magana akai kuma ga hadisin bukari da annabi yake cewa abdul sadaqati an ta sadaka wa an ta sahihu shahih mafi alfirin sadaka mafi falalar sadaka shine ka dau sadaka ka bayar kana da lafiya lafiyar ka lau ba gani kai za ka mutu ba ba kuma sadaka buzu ba ce ko ka gaba yadda za ka ya zo ɗiban ruwa a rijiya da tilalla a gaban aljihu bai sani ba sai suke zuba sai rijiya sai ce yake cewa sadaka fi sabilillah to aka ba yawa to dole aka ba irin wannan sadaka ba sadaka ta gaske sahihu lafiyar ka lau sahihu kuma kana rowar abu ka ɗauka ka bayar to shine wani da ya mada ɗawa ala ubi miskinan wato wa yatima sana hadisin ya da cewa ta amana da gina wa tashal bakara kana san zuciya kana tsoron talauci a daidai lokacin kuma ka bada kyauta shine abin mamaki malamai suke cewa ka duba ka ga kusan guri ɗari biyu da wani abu Allah ya yi ma alƙawarin idan kai zai ma zai azurta ka sai yi biyu da wani abu alƙur'ani amma guri ɗaya shi ɗan ya tsoratar da kai akan talauci kuma kai yadda da nake ɗan kake yadda da Allah guri ɗaya ne a shekaru ya yi kuma alfakara wa ya amuru kuma bilfasha guri ɗaya ne amma gurare nawa ne Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma haqqtum min shay'in fa huwa yukhlifu gurare nawa ne Allah yake gaya ma cewa duk abin da kake zan mayar ma har ya gaya ma cewa zan lullun kama ma shi ba wai ajiya gaba a linkin balinki ya ce wa sau saba'in wani gurin a ce ma kawai zuwa ba iyaka nawa Allah ya faɗa daga fara zuwa da zakara zuwa nan mun faɗa da yawa da wahala ai zafi biyu ba zo irin wannan ayat da za ta kwaitar da kai in kai kaza za a yi ma ba amma ana yadda saboda jinan ya zo lokaci guda ya tsorata ka kuma ka yadda to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wani da yan wani ƙara na hobbi suna ciyar da abinci a wuta hobbi suna ƙaunar abin miskinan su bawa talaka wa yatiman kuma su bawa su bawa wato maraya wa asiran sannan ko kuma su bawa fursunan yaki wannan akwai kisa doguwa wata kila ba nan zan jawo ta ba kawai misali zan yi yanzu sai yi musamman karatun mu na ummatul hakam misalin da zan kawo amma yanzu tsakawar abin da zan kawo ɗaya musamman rafi da iya isna a shari'a suna da hadisi ba burketar da suka kawo ta ja wannan sura gaba ɗaya sura sai na ali suka ta kawo gaba gaba amma gaba da zan kawo kawai shine nan wani da yayi wani da'ama ala hubbi yatiman wa yatiman wa asira suka ce ai ai alhazan da alhusaini ne ba su da lafiya saboda haka suke kira ma sai wani ya zo ya a sai na ali kawai yawa Allah ba kan ce mana cewa Allah ya warkar da su zai yaji ne uku sai da ali ya ba kan so da haka bayan ya yi warkance alhassan da sai da suka warke to da suka da wajibi kuma ba abinci sai je warancan abinci kwano uku ranar farko an gyara abinci za a ci kawai sai da wani talaka ya zo ya yi sallaba don da shan ruwa sai da ne ta dauke abinci gaba ɗaya a bai saboda haka haka suka zauna suka kuma ya alƙawarin ba ka jaziri uku a jini haka suka zauna ko ruwa ba a ja ba ka dora waje gari na da faduwa ta kuma dauko kwano na biyu dan jinde da aka yi gurata kawai sai ga maraya ya ya ya shigo shi ma ya yi bara shi ma sai da ne ta kuma dauka a bai wace gari aka kuma ɗauka azumi kwana biyu ba ci komai ba aka kuma ɗaukar azumi sai ga burfinan yaki yake ba za ku tausa ya mana ba mu a matsayin mu ne wanda aka ribato a gurin yaki kaza kaza ba za a iya fansar mu ba sai na iya kuma cewa a baki wai har sai da wani mutum ya ji ya ga annabi alaihi salatu wasallam ya ce to in baka yi da gaske ba ga ƴaƴanka tan za su mutu saboda yunwa kisa ce doguwa imamu salihu ya kawo a cikin wato tafsirin sa amma kisa ce fabricated tana cikin tsawo amma alal akalli nan wato magana cewa ce wai da yamuna da haba lahu bi miskina zai ce rana farko wa yajima rana ta biyu wa asira rana ta uku ma azalan Allah bi amin domin ai surar abu ɗaya zan faɗa yanzu ka gane surar asali yanzu da muka ji an ce sura ce makkiya to kuma a maka an haifa da waje ne amma amma aure na da fadi wanda to mu je zuwa to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa yudayimuna ta'ama la ubihi miskinan wa yatiman wa asira sai Allah ya ce inna ma nut'imukum li wajhillah kadai muna ciyar da ku ne dan Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma neman sakamako a wajen ku wala shukura kuma ba ma neman godiya ka gode baka gode ba shi dai ya yi gaba kawai wannan ayoyin da aka sa aikatan mutum ya tafi kasashen larabawa maka da madina har yanzu za ka je ka tarar layi guda wanda ya sa sufura aka ciyar da mutanen nan gaba ɗaya yana gurin amma wallahi ba san shi ba kuma bai rubuta a jikin sufura din cewa donated by ni ba babu ba ma ya zuwa gani shi da babansa ne wani lokacin da shi da babansa za ga ana mutu an kawo baban yana cewa na bar gaka da wannan sauran yana cewa abba na riga ka ba idan da ya riga da ya je tar da guri ya je wani gurin ya bayar na aka raba shi ke kuma ba za ka ga ba wani abu alama da za ka gani wani ma ya zo ne gan jikin ka ta wuta su kyau domin da lafiya ce kuma ba ganewa za ka yi mai tsada wacce ko mai arha ba abin da ya masa zafi ya ciyar kuma wace gani ba haka kai saboda yawan su wajen ciyarwa har yanzu da ake kira gwamnatin saudiya har wato rijista ta buɗe sai ba an ma rijista ba ya ta kawai ka zo ka ciyar da bayan da ba sai an ma rijista an yadda ka ciyar in ba ka ta hanya a ba an je masallaci ne sai an ma rijista an yadda kuma sai an ga kwalitin abincin ya ma yi kore ba ai wato zahaban na zo bake na sunan to shi ne wa inna ma ni da yamu kuma da wajen illa kuma za ga matashi ya ciyar da da a azumi ramadana ya ciyar da abincin miliyan talatin kuma wallahi ko a jikinsa miliyan talatin ya kashe ta gaba ɗaya kawai ya ba wa Allah rance domin ya yarda Allah maɗaukakin sarki yana yi hatta su nan da wannan kasashe suka ruza ta da gangan domin su da gangan aka rusa shi aka ruza ta domin sudan duk mutanen mu da suke tafiya karatu sudan in ka tafi karatu sudan ka tafi ne dole kai domin guri ne ba na jin daɗi ba karatu ne kai ka zo kai karatu domin guri ne wato wanda ake rayuwa ne wahala in za mutum ya tafi karatu za ga karatun ya biyu to da gangan an lura cewa suna intaji suna producing ɗaliban ilimi masu kwakwalwa shi yasa Amerika da Isra'ila suka rusa da gangan aka rusa ta wallahi saboda kawai an lura cewa ana fitar da mutane ingantattun mutane masu kaunar Allah shi yasa suka rusa ta duk wanda ya san Sudan a shekaru da suka wuce in ya je Sudan ko yake kallon yanayin yanzu dole ya zubar da hawaye domin an mai da kufai sudan yanzu gaba daya ta lalace to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana wa yi ya ma inna ma ni gaya muku min waji lahi la nuridu minkum jazaan mun jiya ne dan Allah dan Allah ba wani sakamako da muke bukata wala shukura kuma ba bukata sai kun gode godiya ne dan Allah muke kuma Allah muke so yawa to haka wannan ɗari'u ne ko dubobi ne na mutanen gini. Sai Allah ya ce.
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا Allah madaukakin sarki ce inna da kafu min rabbina lallai mu muna tsoro daga ubangijinmu yawman abusan wata irin rana da za a shiga cikin kunci kaga fuska ta murtike shine abu daga abasa ne abasa wata walla saboda haka yawman abusan ranar da wato fuska za ta murtike kamdarira kuma tsawon lokaci shi ne ɗari kamdarira shi ne ɗaurila ba wai ba a bace da Allah rambobi suke bayarwa a ce wai ku na mata zo in ka ce inna na kafu min rajina yau mana abusan kam a ce wai kam ba shi da ma'ana ne ma'ana wai wani kam kamdarira ita ce ma'ana wai in ka ce kam wai zai ta kame an gina ba qur'ani ba huje ne wai kana cewa da jira sai ka dallara ma kuma kai har da da Qur'ani wallahi saboda haka Allah madaukakin sarki yace kam dalilan tawilan tsawon lokaci ko shadidan mai tsanani shine kam dalilan fa qawm Allah sharra zalika al-yawm ya Allah ya kare su daga sharrin wannan yinin wa lazahum nadratan kuma Allah ya hada su da wata irin ni'ima shine nazara za ka ga fuskar su cikin haske yanzu mutumin da yake jin daɗi ya kana ganin sa a fuskar za ka gani to wa da cikin annashuwa yake to Allah madaukakin sarki zai samu su wannan annashuwa a fuska shine nazaratan wa sururan kuma za ka ga su cikin farin ciki wa jazahu bima sabaru Allah madaukakin sarki yace kuma zai saka musu a wannan rana ka shi ne dai wancan magana da muka yi a baya yau mace biyar da wujuhun wa taswadu wujuh ko kuma wujuhun yau mai jin musbira dhahikatun mustabshira duk wanda wato a wannan ranar za ka ga fuskokin su cikin nutsuwa to da za mu bi ma sabaru jannatan wa harira Allah ne saka wa saka musu ai bi sabari sabiri sabiri saboda dalilin hakurin su Allah ne saka musu da ni jannatan zai ba ta aljanna wa hariran da kuma alhariri ai manzila rahaban wa inja ragadan wa libasan hasana Allah zai ba su matauki mai kyau kuma ya ba su kaya kyawawan kaya waɗanda za su sa kowa ya sha'awar sai Allah madaukakin sarki ce muttaqina fiha 'ala al-ara'ik na'am la yarawna fiha shamsan wala zamharira ودانية عليهم ظلالها وظللت قبوبها تظليلا ويضاف عليهم بآلية من فضة وأكواب na'am وأكواب كانت قوارير قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا Allah madaukakin sarki yace muttaqina fiha 'ala al-ara'ik za ka gansu a cikin gidan cikin aljanna akan gaddaji shine 'ala al-ara'ik Allah yace la yarawna fiha shamsan suna kwanta a aljanna ba za su rika hango rana ba ba rana kaga wajen rana a ce ka kode a rana babu aljanna wala zama hira kuma babu jaura sanyi mai damun mutane babu babu rana babu jaura wadani ya gana alaihim zilaluha sannan za a kusanto musu da inuwarta ita aljanna wa zullilat qutubuha sannan a kusanto musu a sako musu da ababen kayan marmarin cikin aljanna shadidin mutukar kusantowa mutum yana kwance kawai zai kira duk tsawon bishiya da kai da awar da za ta sako sai ka kira kawai shi ke nan kai amfani da shi ka ɗora duk abin marmarin da kake bukata shi ne kwaɗogo hata dilila za a hore mutukar horewa duk abin kayan marmari Allah ya ce wa yudafu alaihim bi aniya sannan za a rika kewaya su kuma da mazubai containers dauke da wani abu a ciki bi aniya fi min firdatin za a rika kewaya su da mazubai na wato firda shine azurfa wa akwabin da kuma kofuna alkub jami'i ne na alkubu dama kub nan ne balarabe ya bature ya sada zai ce kof amma alkub shine asalin sunan kofi daga nan balarabe bature ya dauka to kofi wanda ba komai a ciki shine alkub kaga ka shi kuma kofin da yake da akwai kaya a ciki shine bambancin su alkubu da alka'a to ji wannan wa akwa ne kayan kawarira da kofuna na azurfa amma duk karauri karau ga shi azurfa ce amma kuma kayan kwalaba ne Allah ya ce kawari da min firdati za a kawo musu kayan karau din nan na azurfa kaddaruha ta kadira duk abin da za su zuba suke so su ga a ciki an kawo shi an tsara shi ya tsarawa an kaddara shi abin nufi da wannan kaddaruwa ta kadira ba za a kawo kofin ka ga mutum ya sha ya rage ba kamar yadda muke yi a nan ai za ga mutum wani ya sha ya rage duk wanda ya zo bayan mutane sun tashi za a gaba wanda ko kuna da suka fi ba ka matsala wajen tattara irin wanda da wani a ragowa to babu kawai iya wanda za ka ta wanda zai ishe ka shi kaɗai ne zai zama a cikin koko cikin kaddarawa Allah iya abin da kake bukata shi zai zama a koko idan kofi guda za ka shanye sai dai ka kofi guda ɗin kawai idan za ka kofi iya kan ka kake bukata shi kaɗai za ka gani ba zancen an rage a ce ai ba masu wanke wanke a aljanna to saboda haka iya abin da kake bukata shi za ka gani shine da ruwa ta kadira an kandaro shi an tsara shi mutukar tsarawa iya abin da kake bukata sai Allah ya ce ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا Allah ya ce wani kauna fiya za a rika shayar da su a cikin aljanna za a shayar da su cikin aljanna kasan da kofi wanda yake zuba da wato abu a ciki kanin dajuwa wannan jiyar ta cikin kofin abin da aka taku ɗaɗa ta da shi shine zanjari na shine zanjari amma mu ana fasara a yanzu a ce fitari ya ku ita ce zanjari amma dai maganar mu ta ɗazu fitari ya ku ba irin ta duniya ba duk a duniya ma su ta yi magani ɗaya daga cikin abin da ake kira garkuwa wato abin da yake ba jiki garkuwa da citta da kanumfari za a ga in mutum yana shan su yana ba wa jikinsa wata irin garkuwa ta musamman in ka karanta wato a littattafan a ashab za a kawo ma muhimmancin citta da kanumfari wanda suna ba wa jiki immune system ɗinka yana zama mai ƙwari idan kana amfani da su ki zo da haka akwai na aljanna na musamman wata irin jiya za a yi da wannan cutar ta aljanna kai ka san za ta yi daɗi kwarai kuwa ki zo da haka Allah madaukakin sarki ya ce abin da za a saku da giyar da jiji ne san jaridan wata irin cuta ta aljanna ne ya su ainihin sannan da idaniyar ruwa biya a cikin aljanna su san ma salsabila sunan wannan idaniyar ruwan salsabil kawai shi kamar da mala ali zaman jiya ka a waka sa kawai salsabil sunanta shi kenan sunan kenan sai Allah ya ce ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا Allah madaukakin sarki yace wa yadubu alaihim wildan sannan kananan yara za su rika kiwaye yan aljanna suna kaiwa su komo muhalladu ne za su dawwama a yarinta ba girma domin wato duk inda mutum yake ya cika mutum yana bukatar yara a gabansa shi za ku ga iyayen su manyanta sun daina haihuwa sai su rika sa ana kawo sai ka ji ana cewa kai ba za ka kawo su gida su kwana biyu ba wannan yaran ana son a rika ganin dan motsin su koya to Allah madaukakin sarki yake to wannan kananan yaran su za su rika kai komo a aljanna su ma suna daidaita abin da za su kara wa aljanna kyau da kuma su kayan da yin aljanna shine wa yubu alaihim mujana muhalladuna Allah yake idan ka kalli waɗannan yaran za ka ga idan ra'aitahu idan ka gansu hasibahu za ka yi tsammanin su waɗannan yaran lu'lu'an mansura kamar lu'lu'u ne wanda aka wawwaka shi kawai a cikin gurin saboda jin ɗauka za ka yi lu'lu'an mansura ne lu'lu'u ne da aka waka shi a cikin gurin wai za ra'aita Allah madaukakin sarki yace wai za ra'aita samma ra'aita sannan kuma idan ka kalli aljannar ko kuma su yaran samma samma shine wato hunaka can samma ra'aita can ma za ka ga na'iman za ka hango ni'ima domin samma ba summa ba samma yana nufin hunaka kamar da Allah yake muta'in samma ne shi ne biyayya ne san ma'anin sannan kuma amintacce ne a can sun mafi ne sannan amma san ma'anin ta canja to wani za a yi san mara'aita na iman za ka hango wato ni'ima wadda take wa mulkan kabira da kuma mulki wanda yake babba sai Allah yake عاليا ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا الذي عاليهم ثيابه أو تجرى العاليه وتزاع سنيا متوتير انتفاتي سندس خضر وتنا الحريري wanda yake mara nauyi shine sundus alhariri ne irin kayan zafi shine sundus khudurul kore shar wa istabrakin da kuma alhariri mai kauri irin wanda ake sawa lokacin tsan sanyi ai ba za a hal jannati fi al harir malai yace a tubabin yan aljanna cikin aljanna fi al hariri wa huwa rabi'u al harir kal qumsan wa na'u ya ma yabi abdani to shi ne yake cewa wa hullu asawira min fiddati sannan kuma za a sanya musu a kawiya a warwaro na wato azurfa su yan aljanna yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir kamar da Allah ya fara a cikin suratu a suratul hajj to shine ariya mutu ya mutun da sun qudrun wa istabaraka wa kullu asawira min fiddatin wa tadawu rabbuhum sanan ubangijin su zai shayar da su sharaban wani abin sha tahuran tsarka to sai Allah ya ce إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إن هذا كان لكم جزاء للي وانا الجيني sakamakon da ya tabbata gare ku wa kana ta ayyukum mashkura kuma kun yi ayyuka da za a gode muku da Allah madaukakin zai ayyuka da hun zalika takriman lahu za a ga wa ɗan aljanna wannan kalmar ne don girmama su wa ihsana ilayhi da kuma kyautata musu kamar da Allah ya ce kulu wa jrabu hani'an bima aslafin fil ayyamil khaliya ku ci ku sha ku koshi saboda abin da kuka hakura da shi a kwanakin da suka shuɗe kaga a duniya ka ki shan giya ba wajen ba ka da kuɗin ba ko ba wajen ba za ka iya jawa sai dan Allah ya ce kar a sha domin a sha ta ta aljanna to wannan za a gaya ma to yanzu kai karahi sai a ce zo karama su wayan sun sha wanda jawalar da su aka mai da su mahaukata a duniya kuma aka fidda su daga layin lafiyayyun mutane to kai da kai hakuri da biyayya da kai wa Allah to ga wanda za a yi ma sakamako da ita shine ku zo wasu rabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya kuma a wannan azwatul haqa ke na azwatul arab Allah ya ce ai wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malu za a kira ta a cikin aljanna cewa wannan ita ce aljanna da aka gadon muku da ita saboda ayyukan da kuka kasance kuna yi a duniya to shi Allah yake wa kana sa'ayukum mashkura lalle ayyukan ku ababan godewa ne jazakumullahu ala al-qalil bil kathir da kuma Allah ya saka muku da abubuwa ba su yawa saboda ayyuka kadan da kuke Allah yake inna nahnu nazzalna nazzalna alayka al-qur'ana tanzila lalle mu mun saukar maka da al-qur'ani saukarwa sai Allah yake فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا Allah madaukakin sarki yake fasbir li hukmi rabbika sannan ka yi wato hakuri dangane da hukuncin ubangijinka shine malamin yake cewa anan yake cewa wato a wala tudi aminu ma'atiman aw kafura kada ka bi afi ne zunubi daga cikin su aw kafura ko wanda ya fitin cewa Allah madaukakin sarki malai yake ya kula ta'ala mumkannan ala rasuli Allah madaukakin sarki yana faɗawa annabin da dangane da baiwa da yamar bima nazzalahu alayhi min alqur'an alazim dangane da abin da ya sauka masa na alqur'ani mai girma fasbil li hukmi rabbi ai kama akramaka bima anzala alayka kamar da Allah ya girma maka dangane da abin da aka saukar ma fasbil ala qada'ihi wa qadari kai hakuri dangane da abin da ya hukunta da kuma tsarin da qur'ani ya zo da shi da ne ce wa law annahu wato ka jarrab ka sani cewa da sannu za a jarrabe ka dangane da wannan to wala tu da yinu asiban kada ka bi mai laifi au ka buran ko mutudu daga cikin su ai la tu da kafiri da wal munafiki kar ka buga akwai ko munafikai daga cikin su wannan ayan ce muka ce malamai suka ce ana nufin utuba shine asin kada ka utuba dan rabiya daga cikin kafirai kada kai mabiyayya aw kafuran kuma kada ko kuma kafuran din sai suka ce wani ibn majira kada kai masa biyayya shi ba wasu ma da suka ce gaba ɗaya sufofin sufa ce ta wani da dan majira domin mun biya a bayan da Allah yake wala tu da kullu allahin mahin amma jin masha'in dinani manna'in lil khairi mu'tadi asimun din gine asin tan ai yawa bidinin da ji wani da dan mujira wajen hana mutane bin Allah madaukakin sarki ya kware ana to shine Allah madaukakin sarki yace kada ka bi ko ɗaya daga cikin su wala tudiya minhu atiman aw kafura sai Allah yake ni wadkur isma rabbika na wadkur isma rabbika bukuratan wa asila kada ambatar sunan ubangijinka safa da yamma azkaru saba allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika zuwa karshe kai da safa kai da yamma sannan ka zo kai azkaru sabah Allahumma inna Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur na safa kenan idan yamma dai ka ce Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka mace saboda haka wannan su ake so mutum ya rike kai azkarus sabahi kai azkarul mata shine wani guri kuma rabbika bukratan wa akila lalle kai da ambatan ubangijin ka safa da yamma sai Allah yake ne ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا Allah ya ce wa minan laili idan dare kuma fasjud lahu ka rika sujjada zuwa ga Allah wa sabbihu ka rika yi masa tasbihi lailan tawilan wato tsawo wato dare ne tsawo wannan ayi dai take da fadin Allah wa minan laili fatahajjad bi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kuma dai take da fadin Allah ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا منه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا دير سكي دي wannan duka wayannan ayoyi to shine Allah yace in dare ka rika samun lokaci da zaka miƙe ka gana da ubangijinka shi sa muke cewa duk mai bukata a gurin Allah mutakar baya sallar da ƙarya ne ba da gaske kake wallahi in dai da gaske kake to ya kamata kai abin da ya kamata domin babu wanda zai wato ya bibi sallar dare Allah ya biya maka bukatar sa sai dai ya tafi layi kawai amma sallar dare abubuwa da yawa Allah zai yayi maka idan kana sallar dare duk abin da ya dame ka ka tashi kai wa Allah kuka ka gaya masa matsalolin ka zai yayi ma to shine Allah yake wa minan layli fasjud lahu idan dare ya kai sujjada ga Allah wa sabbihu kuma ka rika tasbihi laylan dawilan wato lokacin wato dare ne tsawo domin ta sallar dare munafiki baya sallar dare ba ne gani ka ka dace da kai sai Allah kai wa Allah magiya kai masa rani ka ga ma bukatunka ya saurare ka kamar yadda ake kawo fa'idodin sallar dare fa'idodin suna da yawa idan kana yi kuma za ka irin itni inani da sauki da nutsuwa da ake samu ba wato in ba mutum ba yi yake ba ba wanda ya sai bayanin sa a fili amma idan kana yi za ka ji irin kogin da ake shiga a samu nutsuwa a ciki kuma ko da ka da wuce ne kamar da ita daren kawai karfe hudu tun da kai a zahabul gafu ne kai tabbatin idan Allah ya kai mu hudu da rabi ka tashi ko minti sha biyar kai kai sallar kawai iya minti sha biyar daga nan sai ka dora a duba tana yi ka je kai in ya zo in ka dawo ka dora ba dai bacci bane ai ba a je lokacin da baccin da za ka baccin da ba za ka tashi ba ba daga lokacin da aka kai ka cikin kawai aka rufe ai bacci an ta yi kenan sai ka yi kara dubun ne a kwance sai na abokan yanzu shekarar ta dubu ɗin ɗari hudu a kwance yana na a kwance kuma shekara nawa a duniya sittin da uku kwata kwata shekaru nawa yanzu yake a kwance in bacci ne za a yi malam yanzu ka rage shi kawai ka gaya wa Allah madaukakin sarki bukatunka ka girmama Allah ka yi tasbihi ka yi dukkan abubuwan da ake bukata na bacci na na kirari ga Allah kai masa to wa min al-layli fasjud lahu wa tasbihu laylan tawila Allah madaukakin sarki ke inna haula'i hakika wayannan kafiran maka kenan yuhibbuna al-ajilata suna san duniya shine al-ajila man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid al-ajila shine كلا بل تحبون العاجلة وتذرون العاجلة في الدنيا suna son duniya wa ya zaru na wara ahum yawman tsakila sannan kuma suna bari a bayansu suna barin yawman wato wani yini wanda yake tsakila ne nauyin shi ranar alkiyama suna manta da wannan yini sai Allah ya ce nahnu khalaqnahu lalle Allah madaukakin sarki shi mu ne waɗanda wato khalaqnahu sannan muka halice su wace dadna asrahum sannan muka karfafa halittar da su Allah ya ce mu muka yi haka wa ila ina inda mun ga dama baddalna amsalahum tabdila sai mu canza irin su canjawa gaba ɗaya sai Allah ya canza ku gaba ɗaya kawo irin ku ko wanda suka fi kuma sai Allah ya ce inna hadhihi tadhkira فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما wannan ayat da muka biya wai za shi na baddalla amsalahum tabdila ita ma daidai take da ayat nan ta cikin suratul nisa ko ibrahim da Allah yake cewa in yasha yuzhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akhari wa kana zalika wa kana Allahu ala zalika qadira ko kuma cikin ibrahim da Allah yake cewa in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz Allah ya ga dama sai ya da ku ya zo da sabuwar halitta kuma ba abu ne mai wahala a gurin Allah ba to shine Allah madaukakin sarki ce inna hadhihi tazkira hakika wannan ne wannan din hadhihi sura wannan suratul insan tazkira wa'azi ce faman sha'a takhadha ila rabbihi sabila duk wanda ya ga dama to ya riga hanya mai kyau tsotsar zuwa ga ubangijinsa ai man sha'a in da dabil qur'an wanda ya ga dama ya shirya ta hanyar alqur'ani kamar da Allah ya ce wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa wa wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima wanda ke gare su ne da za su imani da Allah da ranar lahira kuma su ciyar da abin da Allah ya haditar da su wa kana Allahu bihim alima wato lalle Allah madaukakin sarki masani ne bihim dangane da sha'anin su haka kuma Allah ya ce wa ma tasha'una illa in sha Allah ba abin da za ku ga dama ku so face abin da Allah ya ga dama ya faru duk abin da kake so ya faru ba zai faru ba sai Allah ya ga dama faruwa sai ai la yaqdiru ahadun an yahdiya nafsahu mutum ba ba shi da ikon kiriya da kansa wala yadkhulu fil imani wala yajidu li nafsihi naf'an kuma babu yadda za a yi janyo kansa wani abin amfani illa in sha Allah sai Allah ya ga dama inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya rokokin sarki masani ne hakiman da kuma hikima cikin duk abin da kaga Allah ya akwai hikima da Allah ya ce in an mutu a raba gado ya fi ka sanin hikima kawai wani karan bani yazo ya zo ya ce wai za a raba zumunci haka mutane kawai sai wani yanzu ce ai raba zumunci billahi lazi kyale gado shine raba zumunci za kuma ka zana haka nan gaba da zarar yana ta taruwa ana ta shiru to nan gaba kuma bukatu za su rika tasowa sai ka rika jin maganganu kasa kasa kuma sannan abu na biyu kullum abin da muke faɗa lokacin da kuka rike gado kuka kirabawa a lokacin kuke ƙara wato tauye junanku wajen arziki domin Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa yana da wani tsari da yake yi wanda za ka ga bayan wani ya mutu shi za ka ce idan mai gidan ya mutu kana zo ko wani ya mutu a rika cewa shi kenan mun shiga uku mun lalace shi malaiku ce Allah ya amsa sai ga wani gidan ya shiga uku ba a zo a faɗi wannan domin Allah yana so ya ƙara nuna muku ikonsa daga lokacin da aka raba gado wata kila duk kowa ya cinye kuma sai Allah ya tafi wani ya rike gidan domin ya nuna muku cewa ba wai kuɗin ba wayan ku ne zai sa ku yi kuɗi ba a lokacin za a ga wani ya taso kuma ba da kuɗin gadin zai arziki ba kuma ya zo ya rike gidan to saboda haka duk abin da kaga Allah yayi akwai hikima akwai ilimi shi za a ayoyin gado sai ka ji ya ce inna la kana aliman hakima wallahu alimun haka zaka ga alimun halim haka sai ko ina sai kawo hikima da wato ilimi saboda haka a daina irin wannan karambanin da ake mutane su zo kawai a jajin jami kuma zargi ma ya zo ya rika shiga Allah ya raba gado ya faɗi yadda za a yi da zakka saboda ya sa akwai akaran banoni da za su su canja ni ya faɗa to shi ne yudhilu man yasha'u fi rahmati Allah yana shigar da wanda ya ga ma cikin rahmatsa wa zalimina adda lahum azaban alima su ku azzalimai Allah ya musu tanadin azaba wadda take mai raɗaɗi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana watakila muka yi karatu Allah ya sa mun gama suratul mursalat sati mai zuwa saura izini biyu kenan izin ma hamsin da takwas za mu haƙura ce bayan azumi domin muna sa ran Allah ya za mu yi tafsiri a salafiya wannan karan da la'asar insha Allah ta'ala so um, in mun gama sura sati mai zuwa za mu rufe karatu in ba mu gama ba sai wani sati insha Allah akwai takarda da aka taɓa rabawa ta ayatul tarihi shi wani dan uwa ya fara bugo ta musamman shi ganin fa'idodin da cikin lokacin da aka yi bayani akan ayoyin suka yi amfani da su suka samu waraka sosai ta abubuwa da dama abin da yake faɗa ya ma ba wa wasu 'yan kasuwa da dama kaga ɗan kasuwa in ba Allah ne ya tsare shi yana da alaka da addini sai ga ya fara hannun mutane sai ya kai shi da asabar da ya je gurin wani browser da asabar ko duk kaza duk rana kaza a wari kawai a ce wai ba a zama kawai saboda an raina mutuwa to so da aka yake ya ba yan kasuwar su da yawa an yi amfani da ita an samu waraka to shi ne ƙara bugota za a kuma rabawa kamar yadda ya yi kuma yake in ma ta ƙari zai kuma buga muna roƙo Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya yawaita mana irin muna roƙo Allah akwai irin shan ka kamar yadda muka sani aka yi sai daga cikin yayin mu da mota ta bigi a kwana uku da wuce baya ko kwana biyu juma'a asabar lahadi kwana uku kenan ne to muna roƙo Allah madaukakin sarki a mala awali kurma muna roƙo Allah ya yaje masa ya kula da bayansa Allah madaukakin sarki ya shiga al'amuran abubuwan da ya wari muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka kuma muna sa ran satin sama watakila za mu fara akwai littafin da za mu fara biyawa a hidaya kamar yadda aka sani na Ramadan to akwai littattafai biyu da aka kawo kamar littafin ga wanda yake so ya sa sadaka jariyar sa dubu ɗaya ne littafin wanda nake tunanin za mu sa dubu ɗaya ne sai insha Allah ta'ala za mu sarar da ranar kima da za mu fara biya shi don wannan karan ina ga littafin kamar karatun sa zai haura karatu hudu sai ya kai shi da haka ko bakwai to shi sa muke so amma mun da karatun wasu wuraren to za mu amfani da ranar da cike wannan gurbin don mu gama littafin muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunan ta kyawawa da subobin sa madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah madaukakin sarki kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah madaukakin sarki kamar da shi kawo kan muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da subobin sa madaukaka iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da sarga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya duk wanda suke neman kasar mu da matsaloli da tashin hankali Allah ka mai da shi kawo kansu Allah ka tsare mu a gida da waje duk inda muka kawo kawo kanmu Allah ka ba mu kariya suna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsofin zama da kusa ƴaƴan mu da yan uwan mu da suka kauce hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya na daidaiciya muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa Allah ka kaura da babu na shiri duniya da lahira Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wattaqaka wa tawalla al-'ibada ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun على المرسلين الحمد لله رب العالمين